ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن لترى قوة شوال shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 164 a cikin karatunmu na wannan littafi muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah a yau insha Allah muna cikin yakin Tabuk za mu tashi wata lawwama ala abi dharrin ba'ira mun ce Abu Dharr al-Ghifari Jundub bin Junada yana daga cikin sahabban da suka yi jinkiri ba su samu tafiya yakin tabuka da wuri ba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam shafi na 244 to kafin nan ya kamata mu san shi abu fari da irin matsayinsa kuma alhamdulillahi Allah ya kiyaye shi baya ci munafukai ballantana a ci yaƙi zuwa yaƙin tabuka sunansa jundub ibn junada asalinsa jundub abu zar din alkunya ne jundub sunan babansa junada ibn sufyan ibn ubaid al-ghifari shi ne ake ce abu zar al-ghifari alkunyarsa ne abu zar asalin musuluntansa ya ji labarin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo maka wato a ɓoye sannan yana cikin tsoro yana jin labarin wannan bawan Allah Muhammad ya ce da Allah yana so a haɗa shi da wannan bawan Allah a kai shi inda yake ya ga sha'anansa yana zuwa da ya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama alatul a take kawai sai musulunta a gaban annabi kenan abu zar rifari annabi ne ya ba shi kalmar shahada kwata-kwata a duniya shine mutum na biyar a cikin wanda suka musulunta khamisu hamsatin abu zar rifari shine na biyar cikin wanda suka musulunta a duniya gaba daya khamisu hamsatin aslamu ake cewa shine na biyar da ya musulunta a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abu zar gifari lokacin da ya musulunta to ya ga farkon musulunci ne ana ta tsoro ana ɓoye musulunci sai ce shi ba zai ɓoye ba shi zai bayyana ya zo masallaci mai alfarma almasjidul haram a lokacin akwai kafirai da mushirkai kawai ya daga hannunsa ya ce yana shaidawa duniya shi fa musulmi ne kuma shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu anna Muhammadu Rasulullah ai yana gama wannan magana sai aka rufe shi da duka kashi suka ban shi sosai mushrikai da kafirai kai waye har ka isa a nan ka zo ka mana maganar musulunci wannan malam a garin makka aka yi wannan abu ka isa ka bayyana mana kalmar shahada suka masa duka sosai kamar za su hallakar da shi ya samu ya farfado ya tafi gobe da ya dawo sai ya sake zuwa wurin da ya miƙe din ya daɗa cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce wa duniya shi fi musulmi ne kuma ya yadda annan muhammadu ban Allah ne kuma manzon Allah ne nan ma suka kewaye shi suka rinka dukansa ya da ku sosai fiye da yadda kake tsammani kamar yadda sun yi irin wannan abin su mushirkai sun yi irin wannan abin wa abubakar ba sai na bakar siddiq wata rana da ya zo bayyana wala'insa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin dukan da ba a yi masa ba shi kan dukan hadda na wulaƙanci a juya bayan takalmi ana dukan shi a sai yana cikin duka na wulaƙanci a juya bayan takalmi a dake ka to haka suka yi ta dukan shi sai da suka kumbura shi gaba ɗaya a riwaya aka ce ba lallai ma an ka zo ka iya gane fuskar abubakar ba saboda ya da me yasa kawai saboda ya bayyana cewa yana tare da annabi a ina a makka a makkan a ina a kaba wanzu Allah ya ga dukan ya yi wa abu zar bifari yawa to lokacin musuluncin ba ƙarfi ba za a iya ramawa ba kuma ba za a iya hanawa ba wanzu Allah ya ce abu zar ka haƙura da zaman makka ka koma cikin ƙabilarka rifar ka je ka yi ta addininka waɗannan mutanen ba za su barka ba ka bari ka dawo hatta ya tsara islam wa ya kawa annabi ce ka bari sai musulunci ya bayyana kuma musulunci ya yi ƙarfi a yanzu musulunci bai da ƙarfi kuma yanzu bai bayyana ba kenan kaga wani abin da yake nuna mana duk abin da musulmi zai yi sai ya rinka duba yanayi kuna da ƙarfin da za ku yi kaza a yanzu to ku yi ba ku da shi ku haƙura ku jira idan ba ku yi ba 'ya'yanku za su yayi su ma an ba su yi ba jikokinku za su yi to babu gaggawa a ciki a ce dole dole sai an yi kaza yanzu ana so a ɗabbaka shari'a yana da kyau to amma shirye-shiryen shari'a tanade-tanaden da ake so musulmi su samu akan shari'a din ana da su a'a musulmin ma har yanzu ba su gane shari'ar ba tukunna to zai yi yanzu a'a watakila akwai bukatar a yi tanadi a dan ɗau lokaci to sai a jira mai ta karantar da mutane mai ta da'awa har zuwa lokacin da addinin zai yi ƙarfi insha Allah ta'ala sai ka ga ko da muna kabari an ɗabbaka addini musulunci ya samu fawa yanzu ka ga ai addinin musulunci ai yana da ƙarfi da yawan yaɗuwar da ya sama da lokacin annabi haka ne haka abin yake da yanzu ne manzo Allah yake nan aida abun da ya wuce yadda ake tsammani to amma kaga bayan ya tafi tafiyarsa bai sa musulunci ya mutu ba haka kuma musulmi ku sani tafiyar malamanku ko wasu kusoshi a cikin ku ba shine zai dankwafe addinin ba dan na Allah ne ko an samu raunin Allah zai tashi wasu su rike su ci gaba da yin addini annabi ya ce abu zan ka koma gida ka ci gaba da zama a cikin ƙabilarka ka haƙura da zaman makka don za su yi ta dukanka ya haƙura ya kama hanya ya tafi alhamdulillah da ya tafi ƙabilar su ya ci gaba da da'awa har da ƙabila guda biyu suka musulunta a hannunsa ƙabilu ɗungurungun ƙabilar rifar da ƙabilar aslam duka suka suka musulunta a hannun abuzar suka zo gurin manzon Allah a Madina suka kawo masa ziyara kaga ya zama dan aike kenan dan da'awa ya musulunta ya ji yayi da'awa har waɗannan kabilu sun musulunta ya dauko su yace ku zo Madina ku ga annabi tunda ba ku taba ganin shi ba ku zo ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ku gaishe shi kuma ku bayyana masa musulunci haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi bakuncin abu zarar rifari bayan an yi yakin azab lokaci mai tsawo kenan ba da gazuwa da azab abu zarar rifari cikin falalarsa shine mutum na farko da ya fara yi wa annabi gaisuwa musulunci shine na farko da ya fara cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah shine na farko da ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tahiyyatul islam bai samu zuwa yakin tabuka ba kamar yadda yanzu mun karanta a zadul ma'ad malamai suka ce saboda dabbarsa ne ba ta da lafiya dalilin jinkirin an tafi to dabbarsa ba ta da ƙarfi ba ta da lafiya tana saiɓi ba saba al'ayya ana nufin gajiyawa na dabba wallahi saboda tsabar kishi da himmar ya tafi ya ga dabban nan ba ta masa sauri kawai sai ya sauka daga kan dabbar ya ɗebe kayansa laftun da ke kan dabban ya goya a gadon bayansa ya ci gaba da tafiya a ƙafa kawai ya tafi ya bar dabban kamar yanzu kai ne in mota kawai ba ta sauri ka ajiye ta kawai ka taka da ƙafa ka tafi saboda himma saboda baya so a rubuta shi cikin wanda ba su je yakin tabuk ba kada dabban nan ta bata masa lokaci saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar da'awa da himma aliya madaukakiya ya wullar da dabbar ya ɗauki kayansa a gadon bayansa ya ci gaba da tafiya da ƙafa wallahi sai da ya riski musulmi ɗaya daga cikinsu shi musulmi ya hango shi a nesa a gan shi niki-niki yana tafiya da kaya sai aka ce ga can wani mutum yana tafiya a ƙafa ana hawa abin hawa shi da ƙafa ma yake tafiya wanzan Allah yake cewa kawai kun abazar wannan mutumin kasance abuzar saboda da annabi ya duba cikin kafila cikin tafiyar gaba ɗaya ya ga bai ga abuzar ba kamar ka ce Allah sa abuzar ne wannan sai annabi ya kintatu kintata ya ce wannan mutumin kasance abuzar yayin da ya zo kusa da tafiyar kusa da sahabbai kawai sai suka ga abuzar suka ce wallahi ya rasulullah huwa abuzar wallahi ya rasulullah ai abu zar din ne kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yace rahamullahu abu zarrin Allah ya rahama Allah ya jikan abu zar yamshi wahdahu wa yamutu wahda zai rinka tafiya shi kadai kuma in yazo mutuwa ma shi kadai zai mutu wanda yau zamu karanta tarihin ya aka yi mutu annabi tun kafin ya bar duniya annabi ya faɗa yamshi wahdahu gashi eh gashi yana tafiya shi kadai wa yamutu wahda kuma in ya zo mutuwa ma inda zai faɗi ya mutu a daji shi shi kadai ne wa yuhsharu yawmal qiyamati wahda ranar tashin kiyama kuma shi ma tashi na daban Allah zai masa shi kadai Allahu akbar wata rana wani abu ya shiga tsakaninsa da shi da ladanin annabi Bilal ibn Abi Rabah shi Abu Dhar to shi Bilal baki ne sai ran Abu Dhar al-Ghifari sai ya baci sai ya ce Bilal ibn Sauda dan bakar mace to kabilanci ya shigo ta shi balarabe ne rifari ne bilal kuma baki ne dan uwa shi ma wancan din dan uwa ne ba ina nufin ina nufin dan uwa a fata eh a launi kawai sai cewa sai cewa bilalu ibnu sauda dan bakar mace ran bilal ya ɓaci ya ce ni kake cewa ibn sauda bayan muna cikin musulunci ni za ka ce yar bakan mace dan bakan mace kawai sai je gurin annabi ka san da su da abu ya faru sai a tafi gurin annabi a gaya ce ya rasulullahi ga dan uwana abu zar ya zage ni ya aibanta ni wallahi da aka kawo abu zarar nan dubar matsayin samalan duba addu'a da annabi ya masa annabi ya ce da shi a ayyarta hu bi ummi kana aibanta shi da mahaifiyarsa a ayyarta hu bi ummi yanzu kai abu zarar kana aibanta bilal da mahaifiyarsa innaka mar'un fika jahiliya lalle kai mutum ne akwai jahiliyanci a tattare da kai shi ma ran annabi ya baci ya zaka kawo wani maganar kabilanci bayan ana cikin musulunci innaka mar'un fika jahiliya lalle kai mutum ne da akwai sauran jahiliya a tattare da kai bilal ya kawo ƙara gurin annabi ga abin da manzon Allah ya faɗa kaga manzon Allah yana kula da hakkin kowa ke da haka maganar launin fata kabila yare duk a addini babu shi da kowa da kowa duk ɗaya ne inna akramakum inda Allah ya asfakum duk wanda kaga yana aibanta ka saboda gari ai kai ba ɗan gari ba ne a ai wannan baƙo ne a a ai wannan ma kaza ne ai wannan baƙi ne ai wannan fari ne a a ai wannan ba balarabe wannan ai ba bature ba ne a a wannan wannan jahiliya ne ba musulunci da baki da fari da kowane kala da gajere da dogo duk wasu ne wasu ya addini abu zarren hankalin sai tashi ya firgita ya kama roƙo yana cewa manzo Allah na yi kuskure a mini afuwa na yi kuskure a mini afuwa na yi kuskure a mini afuwa ka san me yi ya shimfida fuskarsa kuncinsa nan a ƙasa nan fa fuskarsa haka ya shimfida a ƙasa ya ce ina bilal ya ce zo ka tattaka fuskata ka tattaka ni kawai ka rama abin da na maka ni ba kowa bane bai isa kowa ba yau ga farin mutum din kansa a ƙasa ina goga shi ka zo ka tattaka da takalmi ko na dan samu sauki in ji cewa ka rama wannan abin da na yi maka yace kuma bayan ka taka don Allah ka yi min afuwa to haka dai aka kashe kes din aka ba Bilal haƙuri Abu Zar kuma ya yi addu'a a Allah ya kare shi a ya kuma nemi afuwa yana cikin maganganunsa ya ce mutane ku yi hajji in kun samu dama saboda manya-manyan al'amura da suke faruwa a rayuwarku kuna neman Allah ya fi muku ku yi hajji duk wanda ya samu dama ya je yakin hajji ya ce wasu mu ku rinka yin azumi yauman shadidal har rana mai tsanani ku yi azumi a ranar da ake da tsananin zafin rana da tuli yaumin nishu saboda wallahi akwai daɗewa in an shiga ainihin wato a kiyama ranar tashin mutane tana da tsawo ranar hisabi tana da tsawo akwai ranar da rana ce mai tsanani da aka yawan yin azumi yakan taimaki mutum ya samu sauƙi a wannan rana ku ta azumi na nafila ya ce kuma wasallu raka'atai ne fi sauda'in laili bi wahshatil kuhu in kun samu dama ku yi sallah raka'a biyu duk wanda ya samu dama raka'a biyu kawai ka tashi ka kabbara a cikin duhun dare ba dan komai ba saboda kadaici na cikin kabari saboda kwanciyar kabari raka'a biyu kacal da za ka yi ta nafila to zai taimaka maka a kwanciyanka na kabari Allah haskaka maka kabarin ka samu sauki abu zan alfari yana da hadisai da yawa bukhari kawai ya ruwaito hadisansa guda 281 bukhari kawai shi kadai a cikin masu ruwayar hadisi ya rasu a wani gari da ake ce da shi rabza shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abu zan alfari da malam ya kawo mana malam ya ce wa talawwama ala abi zar ba'irahu فأخذ متاعه على ظهره شيء بيان النبي أبو ذر يا زرجي راقمن سبايا سوري ألوك تنضاء تبياك انت بوكا يسو كده كرر من دكاين سيقوي أقدم بيانسا ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله قال رجل يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر ولما تأملوا قالوا يا رسول الله أبو ذر فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبأس وحده أبو ذر الغفاري bayan ya ɗora wa dabban nan a ya ɗauki kayansa da kan dabba ya kama tafiya da ƙafa kuma ya ɗora kaya a gadon bayansa sai ga shi ya isa har inda annabi yake yayin da manzan Allah ya sauka a wani masaukinsa sai wani mutum ya ce ya manzan Allah ga facen abuzar yana tafiya a ƙasa shi kaɗai ga tarin kaya a gadon bayansa kowa ya hau dan dabbarsa wasu ma an basu a madina suna ta kuka saboda ba su samu abun hawa ba shi kuma gashi nan da kafa ya taho manzo Allah ya ce kun abazar Allah ya sa wannan ya zama abuzar yayin da suka lura suka ce ya rasulullahi abuzar din ne fa wallahi abuzar kawai sai annabi ya mai addu'a Allah ya rahama wa Abu Zar yana tafiya shi kadai kuma zai mutu shi kadai za a tashe shi kadai wani hadisin mursali ne Ibn Ishaq ya rawaito shi kamar da yazo a cikin Asira ta Ibn Hisham wa fi sahih Ibn Hibban anna Abu Zar lamma hadaratu al-wafa to ga kissar mutuwar Abu Zar bawan Allah wala kaje da bayan Allah suke tafiya Allah mana afuwa بكت امرأته فقال ما يبكيك فقالت ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسأك كفنا أكفنك فيه ولا يدان لي في تغسيلك فقال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده إصابة من المسلمين وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية فأنا ذلك الرجل والله ما كذبت ولا كذبت فأبصري الطريق فقلت أني وقد ذهب ذهبت الحجاج وتقطعت أن كو أني أنني يكماتا وقد ذهبت الحجاج وتقطعت الطرق فقال اذهبي فتبصري liyan Allah ke lokacin da mutuwa ta zo wa abu da zufari asali abin da ya faru sayyidina usman ya wani kisa ce mai tsawo babu lokacin zanka amma dai munasaba insha Allah wata rana za mu karanta usman bin affan ya mai da shi rabza usman ibn affan ya mai da shi ina rabza ya ce ya bar madina ya tashi ya koma wato shi abu zan rufari malam yana da yan wasu ra'ayyukansa ne da ya saba su habbai kuma mutum ne wato shadid gaskiya in an ce amin an ce shadid mana yana da tsanani shi abu zan rufari a wajensa bai halatta mutum ya rinka ya kwana da naira ɗaya ba saboda tsabar karfin imaninsa kawai duk abin da ka samu in ka biya bukatar ka na yau sauran kai sadaka baya kwana da naira aka ce me dalilinka ya ce gashi Allah ce allazina yaknizuna zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور إن الله إن عشر شهر في كتاب الله يسعى Allah ne fa ya faɗa waɗanda suke taskacewa kuɗi suke ɓoye kuɗi zinari da azurfa ba sa ciyarwa saboda Allah kai musu bushara da azaba mai raɗaɗi ranar da za a yi ta musu lalas da wannan kuɗi. Yace yaya Allah ya yi magana a kan ɓoye kuɗi ba a ciyarwa, saboda ba ka da kuɗi ko? Kana ta kabbara miskini. Yanzu haka ko ta bai da shi a banki a ce, sai za ke ta kabbaran nan. Yace ba zan ajiye komai ba, da haka abubuwan in ya fita duk abin da ya je nemo zai biya bukatar sassan nan kuma zai ba mu bukata. Yace yaya zan kwana da naira ɗaya makocina yana bukatar ta malam kaji imanin mataki mataki ne ko shi yasa babu asarar da a duniya irin dan shi'a mai zagin sahabbai wallahi imanin su na daban ne sabon annabi to kaga wannan ai akwai damuwa to akwai wasu matsalolin ma dan saboda lokaci har ta kai ga an ta samun yan mashakil Usman bin Affan ya ce ya koma Rabza ya je zauna a can rabza sai ga shi alamar ciwo ya danne shi alamar mutuwa ta bayyana a gare shi kurin matarsa sai ta kama kuka kun san shi da waye a can din arabza din a duniya gaba ɗaya daga shi sai matarsa sai yaronsa guda ɗaya suna daji to ya yake yi kiwon dabbobi yake in ya kiwata dabbobi in ya tashi bukata sai kai cikin gari sai ya sayar ya sayi abin da yake bukata sauran kuma sai ya sadakar sai da sai ya cinye kuma haka yake tafi matarsa sai ta fashe da kuka ya ce ma yabki me yake me yasa ke kuka ta ce yau me yasa ba zan yi kuka ba wa anta ta mutu bi falati min al zaka mutu a daji kai kadai ni mace ce ce yaro jariri a hannuna ko karamin yaro ya zan yi da kai yau in ka bada ka mutu dole ne kuka walaysa indi sauban kuma ni kaya ma likkafanin ma da zan lullube kama ya sauka ko ya sauka kafanan ukaffinu kafi wanda zai ishe ka likkafani in maka likkafani ba ni shi don Allah malam ka duba wannan rayuwar sahabin annabi matarsa tana cewa tana jin tsoron in ya mutu babu tsumman likkafani da za a naɗe shi ka duba yadda suka yi rayuwa ta haƙuri ta ce ba da shi ba wanda zai taimake ni akan mutuwarka likkafanin da zan lullube kan binne kama cikin kabari ba da shi ta ce ba da hannaye guda biyu ma da zan wanke ka ba ni da ƙarfin da zan mirgina kan wanke ka sai ya ce a latabki karki kuka aini na ji manzan Allah yana cewa li nafarin ana fi wasu mutane ina cikin su annabi ya faɗa la yamutan na rajulun minkum bi falatin min al ya nuna mutanen ne yace ni ina cikin mutanen yace annabi yace wani daga cikin ku zai mutu a daji annabi ne ya nuna mutane suna tare haka yace ɗaya a cikin ku zai mutu a daji yace ya shadu isabatu min muslimin amma jana'izarsa wata jama'a cikin musulmi za su halarci jana'izarsa to amma fa shi kadai zai mutu yace wa laysa min ulaika ahadun illa ma fi qarya duk abokanan nan nawa da annabi ya ba da labari akan wannan abin da zai faru duk sun mutu amma a gari suka mutu yace ba wanda ya saura sai ni kadai da haka ina tabbatar miki ni ne wannan mutumin dai tunda magana annabi ko gaskiya ne duk sun mutu a gari to ni ne ko yanzu gani a daji to ina gaya miki a dajin zan mutu tunda annabi ya riga ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah mu shadidul quwa malam suna da garanti akan abin da annabi ya faɗa su ba su da wata shakka ba sa raba kafa akan magana annabi kawai in dai manzo Allah ya riga ya faɗa zance ya kare kawai idan qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazam ce to na ji annabi faɗa duk sun mutu ni ne kadai na saura saboda karki da mu kawai ni mutuwa ta shaida ne ga abin da annabi ya faɗa fa ana zalika rajul wallahi ma kadhabt Abu Zar yace wa matarsa wallahi tunda nake ban taba ƙarya ba la ilaha illallah yace kuma wala kuzzibtu kuma tunda nake ba an taba faɗan magana aka ƙareta ni ba ka gane karatun kuwa yace bai taba ƙarya ba kuma ba taba ƙareta shi ba yace wannan maganar da nake gaya miki fa afsid tariq ki je ki duba hanya kawai mutuwa za ta zo kuma amma in na mutu ki duba hanya wallahi sai kin ga mutanen nan sun zo da annabi yace za su zo tace yoyo she wa yanzu ma da kake magana duk alhazai sun tafi alhazai duk sun tafi haji ba kowa duk an tafi hanyoyi sun yanke gaba daya abu zar ya ce ki tafi ki je ki duba na ce miki kina miki magana annabi ya faɗa kina wasa qalat sai ta ce wa kuntu ashaddu ila al-kasibi atabassar thumma arji'u fa umarriduhu فبينما نحن كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم قالت فأشرت إليهم فأسرئوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا يا أمة الله ما لك قلت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا من هو قلت هو أبو ذر قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنام ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثهم الحديث ثم قال أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها وإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين في عيبتي من غزل أمي قال أنت تكفني فكفنه الأنصاري وقاموا عليه وصلوا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان طب kaji abin da ya faru matar ta ce ana cikin wannan yanayi da ya ce mini in tafi in je in duba hanya sai in je in hau kan tudun yashi shine alkasi an gane ko kamar tarin tudu ko wani tudu haka ko wani tsauni sai in je in leko ko zan gano mutane suna tahowa ta ce in na duba na gaban ga kowa ba ta ce fa'ar ji'u fa umarriduhu sai in zo in ci gaba da jinyar Abu Dhar duk lokacin nan da yake gaya mata wannan abun yana kwance ne ba baya tashi wallan kaji matan kwarai ba matan da suke gujewa mazajen su idan ciwo ya kama su ba kaji matan kwarai masu tarbiyya islamiyya wanda suke tare da mazajen suna taimaka musu ta ce sai in yi jinyarsa a irin yanzu ba da za a zo ciwo ya kama ka kana da mata kaza ana ana ta neman wa za ta bi ka asibiti kowa tana ce a tana da yara a tana da aiki tana da uzuri a je ka mutu kai daya wallahi akwai bawan Allah da yazo zai mutu a ci ƴaƴansa a nemi wa zai je jinya sa kowa sai ce wallahi ma zo in an yi wa mutum magana ce a afwan wallahi ina da yan ayyuka ina da uzuri uba ne yake kwance a gadon rashin lafiya ya yi kashi da fitsari ciwo ya kwantar da shi a wancan asibitin ga 'ya'ya nan balagaggu suka ƙi zuwa sai wani ɗan iska a cikin yaran wani na ce ɗan iska kuma ɗan iska ne wallahi don lokacin har uban ya gama rayuwa yana ce da shi ɗan iska ɗan shaye-shaye ɗan kaza-kaza sai ce ubana yana ciwo ba zan je in jinyarsa ba shi ya zo yana mai jinya kafin ya mutu sai da ya ce wane duk abin da kake na yafe ma haka yaron nan yake zuwa asibitin nan duk waɗanda ba yan iskan ba suna can wani ya tafi kasuwa wani ya tafi makaranta wani kaza wani kaza wani kaza yaron nan uban a hannunsa ya mutu kashi yake uban kashi amma yaron nan haka zai shiga cikin bargon uban mayafin ya shiga ya sa kansa da warin kashin nan baya ji ya sa tishu ya murgine shi ya ɗebe kashin ya ɗauko ruwa a bokiti da abin nan chemical din abin na asibiti ya wanke ya masa tsarki ya masa alwala ya dogara da shi ya ce kai sallah ba in ya gama ya gyara mai jikin ya ji daɗi sai ya ce Allah ma albarka a cikinsu kuma akwai wani kuma yana can filin ball kullum da yamma baya fashi ina gaya muku wannan ne saboda me ɗa da kake gani mai jin ƙai alheri ne ga ɗan adam zai iya yi wa Allah ya jarabe ka da nisan kwana ciwo ya danne ka a cikin 'ya'yanka kaza in ba sa'a ka ce ba sai ga guda ɗaya biyu ne masu jin gai sai ga wani yana tausayin ubansa wani kuma baya tausayinsa kuma ko suna ƙanana za ka gane wa ya fi damuwa da kai wa ya fi damuwa da sha'aninka wa ya fi maka hidima wa yake da kiwuya kuma bayan mutuwan uban sai yaron ya samu shirya da haka yana cikin hakkin iyayenmu akan mu kula da su lokacin da ciwo ya kama su kai suna raye ma lafiyar su kalau mun an ce mana wajibi ne mu kula da iyaye mu ballanta na in ciwo ya kama su min babi aula kuma matar mutum a ci moriyarsa yana raye yanzu ciwo ya kama shi a guje shi wani ba lafiya fa in ya zo irin mutane ne masu larurori din nan ciwon ya kama shi har ma an gaji da shi a gidan ya ki warkewa sai bukatu in ya yi juyi ya yi juyi ya yi ihu sai ya ce kunu kunu kunu kunu sai ce a kawo kunu sai a je a dawo sai a je a damo kunu in aka damo kunu ana kawo masa kunu sai ce taliya taliya bere sha kunun bai taliya yake so idan aka kawo kuma sai ce tuwo tuwo wato irin marasa lafiya ne masu shagwaba amma ciwon ne ya taba shi yake wannan abun sai an kawo abun sai ya kasa ci shine matan suka gaji wata ta ce ni ba zan yadda da wata da wani rashin mutunci da kake ya kamata ta wada haka mutu amma dai ranta ne ba ci ta ce ni ba zan yadda da wannan abin da kake yi ba sai ka ce a makka za a kawo ka ce ba za ka sha ba a yi kaza to wallahi ba zan saki kawo da haka daga nan duk ihun da zai yi duk ihun da zai yi ce a kawo kaza a kawo kaza to sai dai in ɗansa ya zo gindayawa ta wurin ya je kawo masa in ya ce ruwa in an kawo ruwa sai ya ce shayi shayi duk abin da ya kawo sai faɗi kishiyar abin to amma dole a yi mai uzuri ciwo ne cuta ne wataƙila kai ma haka za ka yi Allahu ta'ala alam Allah ba mu kyakkyawan cikawa to mu yi haƙuri da majinyatanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu gaba ɗaya ta ce ana nan ina cikin wannan yanayi wa da baina ma baina na anu kazalika muna cikin wannan yanayi sai ga wasu mutane akan dabbobinsu kamar wasu tsuntsaye in an ce arruham ko arrakam aka sunan wani tsuntsu ne mai gashi wato a farin gashi tattare da shi da kuma bakin gashi a tattare da shi tsuntsun yace suna tace suna kan ababen hawansu suna ta zabura da su ababen hawan nasu daga nesa ta hango su tace ina hango su fashantu ilayhim sai ne musu nuni sai na ce da su asri'u ilayya ku sauri ku sauri gurina ku tawo gurina kaga wannan yana nuna hatta mace matar aure akwai yanayin da za ta iya kasancewa a larura ta bukaci taimakon maza duk kishin ka duk aƙida ka duk in larura ta zo akwai lokacin da za ta fito ta nemi a taimaka maka ku taho wurina ku zo wurina suka zo ta ce hatta waƙafu alayya suka tsaya inda nake suka ce ya amatan Allah ya ke baiwar Allah malaki me ya same ki kina ta kiran mu sai ta ce imru'un minal muslimina ya mutu wani mutum ne gashi nan ya kusa mutuwa wannan a lokacin bai mutu ba abu zarafin amma duk alamun mutuwa sun tabbata malam ka duba walittakan Allah mutuwan zai amma Allah bai riƙe harshensa ba jikin dai baya motsi ya riga ya gama robewa ka san wasu Allah yakan ba su malam alamun mutuwan ya bayyana gare su sun san mutuwa za su kawai jiranta suke ta zo ta ɗauke su kawai to sahabbai ne malam sun samu tarbiyya ta imani ta ce wani bawan Allah ne gashi nan zai mutu tukafinunahu ku zo ku yi mai likafani qalu man mu suka ce waye wannan qultu Abu Dharr tace sunansa Abu Dharr qalu sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka ce Abu Dharr sahabin annabin nan kaga ashe daman din tun da din ma popular ne sananne ne suka ce Abu Dharr din nan sahabin annabin nan tace kwarai kuwa shi din suka ce ka fidahu abi wa ummi mana fansarsa babana da mamana fafadahu bi abaihim wa ummatin balarabe idan yana so ya nuna yana yabanka yana son ka sai ce na ba da babana na ba da mamana a kashe amma kai ka rayu mana ko da babana da mamana sun mutu rayuwarka kai kana rayuwa ya fi kaga iyakacin yabo kenan wanda annabi ake yi wannan fidahu abi wa ummi ko fidaka abi wa ummi ya habib Allah wasra'u ilai hatta dakhalu alai suka ji zauri sai da suka shiga wurinsa faƙala lahum sai kawai ya musu magana abshiru abu zar kenan bawan Allah waliyan Allah ya ce albishirinku kafin ma su yi mai magana ya ce albishirinku kaji zai gaya musu hadisi fa yana kwance din zai mutu ya ce fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fa naji annabi yana faɗa wa haddathahum alhadisi ya gaya musu hadisi me annabi ya faɗa za a yi wani mutumin da zai mutu shi kadai a daji kuma wasu jama'a za su zo su binne shi su yi masa likafani ni ne wannan mutumin ina tsammani kuma ku ne waɗannan jama'a da haka ku jira mutuwata haka suka zauna malam suka jira sai da ya mutu suna kallo ya fadi ya mutu sai ce to amma ina so in shaida muku amma innahu law kana indi saubun yasuni da a ce yau ina da suturar da za ta ishe ni yanzu ka duba a lokacin da zai mutu kayan sawa bai da shi bai da riga da za ta ishe shi ta zama likafani kun gane karatun da yau ina da suturar da za ta ishe ni kafanan li kai da yau matata tana da suturar da za ta iya bani a lullube ni to wallahi ba zan so a duniya a mun likafani da kayan kowa ba sai nawa da ni na san hanyar da na nemo kuɗin da na mallaki nawa ko na matata wanda shi ni ma na san hanyar da aka samu wannan ba na so a mun likafani da kayan wani a duniya ko kuɗin wani a duniya in ba nawa ba da na matata to amma matsalar duka ba mu da shi kar ku manta mu rinka tunawa sahabi ne ake magana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sutura kayan sawa sai ce ai a lokacin mutum nawa ne ma yake da riga biyu a zamanin annabi masu kaya kala biyu sai an irga yawancin su kaya kala ɗaya ne ku duba yadda Allah ya buɗa mana a yau ku duba yadda Allah ya yalwata mana yau albarkacin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ban da shi to amma ina so na baku shawara kuma ina so na bada doka wa inni anshudukumullah na hada ku da Allah Allah yukaffina ni rajulun minkum duk kowane dai a cikin ku kada yadda min likafani in dai shi sarki ne ko kuma arifi in an ce arif ina shugaban kabila ko ko mai unguwa ko shugaban hausawa ko shugaban yarbawa ko shugaban dai wata mutane ko baridi au naqibi duk kusan abu ɗaya ne ko dan aiken wasiƙa ya kai sako kaza na sarakuna ko kuma naqib in an ce naqib shine al'arif ɗin dai amma annaqibu shine wanda bai kai sarki ba kamar waziri kamar na ƙasa da shi kamar mataimakinsa ya ce duk wanda yake cikin harkar mulki da sarauta don Allah a cikin kare ya kuskure ya taɓa gawata kaga na gaya muku yana da wasu ra'ayuka na daban shi yasa Usman ya ce ya koma rabza ya ce ba na so me yasa ya lissafa waɗannan mutane yana da hujjojinsu da dalilansu da yake ganin akwai wasu abubuwa haka ya ce kar ma ya taɓa ni ya ce zai mallaka fa ne mai ruwa ya ce walaisa min ula'ikan nafari ahadun illa wa karkara fa ba zama ƙala duk cikin waɗannan mutane da suka zo gaba ɗaya ga baki ɗinsu ba wanda bai taɓa yin ɗaya daga cikin wannan abubuwan da abubakar ya lissafa ba ko arifi ko baridi ko naƙibi ya taɓa yi ɗaya ya taɓa yi a cikin su sai wani mutum guda ɗaya cikin mutanen madina illa fatan min al ansar wani yaro cikin mutanen madina kawai sai kalli abu zar sauran duk suka yi shiru yace ya am ya baffa wannan shine dalilin da idan kaga mutum dattijo ne sa'an babanka sai ka ce da shi baffa ana ukaffiru kafi rida'i ina so in shaida maka ni zan cire rigata zan maka likafani jama'a babu fa likafani rigar ma da za a lullube shi wallahi babu ita aka suka mutu saboda iyayen abin da ka tara iyayen lissafin da za ka samu yawon kiyamar shi ya ce ni zan maka likafa ne a cikin kayana ko riguna na guda biyu yace kuma yana nan a cikin jakata wannan kaya uwata ce ta ɗinka mini su mahaifiyata ce ta saka min su Abu Zar yace yawwa anta tukaffinu ne sai nuna shi yawwa kai kai na nuna kai kai ne zaka taba gawa ta kamar likafin kana kaga taka tsantsan kaga wara kaga taka tsantsan daga nan malamai suke cewa ya halatta mutum yana raye ya bada wasiya akan mutuwarsa ka ce in ka mutu karwa ne ya zo wajenka ko kuma kada mai kaza mai kaza ka taba gawarka kuma za ka iya wasiya ka cewa ne maka sallah ko kuma sifar mutane kaza kaza su maka sallah to amma kuskuren da mutum yake yana rayuwa ahlus sunna bai wasiya sai abun bakin ciki ahlus sunna yazo ya fadi ya mutu wai wani boka yazo ya masa sallah wannan akwai ciwo kwarai mutumin da kana fafatawa da shi a rayuwa kana yakar aqidarsa tsautsayi ya sa shine limamin unguwarku kawai ka fadi ka mutu shikenan kawai iyayenka ko yan uwanka su je su tura gawa ka wannan mutumin shi zai masa sallah ko matarka ko ɗanka a'a ai tun da ban yarda da aƙidar ka ba to ba wani magana ka matsokan ga wata ban yarda da abin da kake rayuwa a kai ba ba limamin unguwa ba ko limamin gari ne kai to ai gawata ce to mutum yana iya cewa kar a masa kaza kamar yadda mutum zai iya cewa kar fa amin kuka mutuwa ko kuma mutum ce kar a mai zama makoki yanzu da yawa alhamdulillah an samu wayewa mutum kafin ya mutu zai ce kada a masa zama makoki kuma ana ɗabbakawa da haka da an je makabarta an dawo ba taburma ko ɗaya kofar gida kawai kowa ya shiga gida duk wanda ya zo a ce Allah ya saka da alkhairi an gode wanda zai bugo waya ya bugo wanda zai samu yan wansa a kasuwa ya samu wanda aka zo aka same shi a kofa a gida a yi sallama da shi ya fito ba laifi da yawa wallahi malam wasu na ɗabbaka wannan sunna ta hana zaman makokin to amma mutum zai zo ya zauna manzo Allah ya ce ya ɗayan ku zai zauna bai rubuta wasiyarsa ba yanzu kai kana da wasiya ka yi alƙawari ne da mala'ikan mutuwa zai barka sai bayan shekara 80 90 100 ya dauke ka wasiya da zaka zauna kawai ka rubuta a takarda annabi ya ce kar ɗayan ku ya kwana face wasiyarsa tana karkashin filonsa shammatar mu ake kuma ba mu sani ba musamman ma wanda yake yana cikin jinya ba lafiya dauko takarda da bidiyo don komai zai iya faruwa maza maza maza rubuta wane yana bi na ina bin wane wane yana bi na ina bin wane abu kaza kaza ina neman afuwar wane ina neman afuwar wane na masa ba daidai ba wane mun yi kaza a je a ce na yafe masa wane kaza kaza kaza kada amin kaza kada amin kaza lalle ya ta wance kar a kuskura aurar da ita ga wane saboda dalili kaza kaza kaza kaza lalle ya ana ban yadda ayi kaza ayi kaza ba a cikin dukiyata a ɗauki ɗaya bisa uku kar a raba gado a ɗau ɗaya bisa uku cikin dukiyata a gina min masallaci a gina min makaranta a yi kaza a yi kaza a cikin yarana akwai wane wane da ba zai gaje ni ba baya cikin magadana amma da shi muka yi wahalar neman kuɗi na kar ku zo raba gado ba ku ba shi ba ku kore shi ku tsakuran masa miliyan ɗari biyu haka ƙwarai kuwa ƙwarai da gaske ƙwarai ai suna nan wanda su suka yi wahala da alhaji tun alhaji bai zama wani ba su suka yi ta wahala yaransa suke ta neman masa kuɗi su ne masu kula da shago su ne masu kula da shares ɗin banki su ne masu kula da kamfanoni su ne masu kaza su suke hidima su suke juya kuɗin ƴaƴansa fa suna ingila america suna karatu suna kaza wasu ma basu ma san kasuwar ba sai ya zo ya faɗi ya mutu yaran nan da suke hidimar tara mai dukiya a kasuwa ba maciyin gadansa ko ɗaya saboda rashin kirki irin na 'ya'yan zamani idan an zo rabon gado gaba ɗaya koransu ake kai da uwa ka uban kama ake raba kawo mu kullai kawo mu kullai zo za a yi lissafi wani ka shirya akwai lissafi yawwa haka za a yi taimaka kawai saboda ka zama yaron alhaji to wanda ake tuhumarsa za a yi lissafi yaushe za a zo rabon gado a ce a tsakuran masa ko an ce a tsakuran maka wani matsiyaci zai ce wallahi in aka ɗauki kobo na za a ga rashin mutunci to shi sai kai maza maza ka ce a cikin dukiyata abu kaza abu kaza a ɗauka a bawa wani saboda baya cikin magadana kan na mutu ku zo ku bashi a talauci a wulakanci wani ya muri ba haka yi wa musulmi ne musulmi ne ya gaya mini yace wallahi malam na wahala ina hidima wa ne yace kuma abun mamaki mutumin nan daga nesa yake turo mini kaya ina ta mai business na bude mai katon shago anan bai taba zuwa ba sai dai a hoto biliyoyin kuɗi nake juya masa yace abun mamaki kafiri ne da yazo zai mutu sai ya tare yan uwansa kafiri ne fa yace dukiyata da take wajen wani shago kaza shago kaza na bar masa abu kaza abu kaza a yi lissafi da muku da shi kar wani ya karba yace haka ya mini yace da haka ni da ya mutu rabi da rabi ne da zafin mutuwarsa kuma da dan murna murna dan ni ma na dan samu na dan samu waraka wannan wannan kafiri ne yayi wannan to me yasa yan kasuwan mu attajiran mu waɗanda suke juye kuɗi da dukiya ba sa yin wasiya ba sa yin abin da za su taimaka wa yaran su na kasuwa to ku gane dai wannan fa kaffana wal ansariyo wannan ansari yaro matashi shi yayi wa Abu Dhar likafani kun dai fara ganin tsananin da ake faɗa ɗin ko ba na so in ce tsanani a don wannan pronounce it kamar in ce tsanani ka fahimci abin nan na rasa wace kalma zan amfani da shi mana in ce tsantsaini ko me yana da tsantsaini da taka tsantsan ko ba ka bane ba su kuma suka zo gaba ɗaya ba wanda ya taɓa gawar shi masa likafani saboda yayi me yayi wasiya to wannan shine ka'idar wasiya da aiki da ita Allah ji kan mai martaba sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero. Allah masa rahama. Aka ce wata rana ya zo wani bawan Allah ya rasu. Sai aka ce zai mai sallah zai mai sallah tunda sarki ne zai sallah. Sai ya ce bai yi wasiya ba. Malam. Bai yi wasiya ba sai aka ce iran kai da ɗaya wasiya. Ya ce to me ya ce? Ce aya ya ce akwai malamin sa wane wane ya masa sallah. sai sarki ya ja ba ya ce a kira malam wani irin mai sallah wallahi malam ka duba girmama wasiya kenan in dai mamaci yayi wasiya in dai ya ce a masa abu to yana cikin tozarta mamaci a canja abin da ya faɗa in dai ba sabon Allah ba ne dan Allah ya yi magana cikin suratul nisa ya ce ku daina canja wasiya abin da ya ce a masa in dai ba sabon Allah bane ba laifi bane ba ko ba ka bane to kar a canja amma in laifi ne to a canja dan wani yayi wasiya ya tara yayan sai ya ce ina muku wasiya ni da wane wane wane makoci na mai gida kaza abokin gaba na ne muna buga gaba kuma bayan na mutu ina so a dasa a ci gaba da bala'i da shi yace kuma duk wanda bai ba zan tsine masa yace ko na mutu wallahi ban yadda ba ku ci gaba da buga gaba kawai ta yanzu wannan bawan Allah mamaci wannan wasiya ta za a bi ta ba za a bi ba dan akan ma'asiya ne akan sabon Allah ne ina fatan kuna fahimta yawa ko wasiyar zalunci ya wawure wani kaso mai tsoka na dukiyarsa yace akwai amaryarsa wance da take Kaduna ita ba anan garin take ba ya ɗebi mafi kasan dukiyar yace a kai mata me yasa saboda ta fi uwar kula da bi da biyayya a sai a ce alaji ai la wasiyata li warith ai wanda duk zai gaje ka ai ba ai mai wasiya kamar yanzu kaga danka zai gaje ka mutum bai isa bai ce a cikin yayansa biyar saboda wani yana da ladabi da biyayya in an zo gado shi a ninka masa ba a yi matarka baka cewa wance saboda ladabinta da biyayya a bata kaza to kaga wannan duk wasiyoyi ne na zalunci ko na kuskure to in an saba an canja ba a saba wa Allah ba ko ba ku bayyanta ba to bari mu nemi gurin tsayawa wasallu alaihi wa dafanuhu fi nafarin kulluhum yaman suka yi masa sallah kuma suka binne shi a cikin wasu mutane waɗanda dukkan su gaba ɗaya mutanen Yaman ne wannan hadisi ibn Hibban ya ruwaito shi a riwayar Abu Zar da isnadi wanda yake hasani wannan shine tarihin Abu Zar kuma shine abin da ya shafi rayuwarsa da kuma mutuwarsa Allah ya ji kansa Allah masa rahama Allah ya sa mu cika da imani sati mai zuwa insha Allah zamu tashi wa fi sahihi muslim an mu'adin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh